ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فآذن الله وإياكم من النار أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن هذه الحياة حياة وظروف فإن بعد الحياة ممات وبعد الممات سؤالا وبعد السؤال إما إلى الجنة وإما إلى النار قال جل جلاله فريق في الجنة وفريق في السعير ولأجل هذا قال تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أيها المسلمون اتقوا ربكم حق التقوى وتمسكوا بالعروة الوثقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حديثنا اليوم عن الشهوة والشباب والشهوة عباد الله هي أساس كل قضية ومنبأ كل رذيلة إنها مصدر التي تتولد كل الذنوب والخطايا وهي البلكان التي تتقاد الإنسان إلى البلاء والهلاك إنها داء الشباب وغير الشباب وهي قضية الكبرى للشباب ما من جريمة إلا وهي منبعها وما من كبيرة إلا وهي ملجأها إنها قضية الشباب الكبرى هي الزنا واللواط والعادة السرية والإشق والإيجاب والجهار النظر المحرم والسهر والكهانة كل هذه العدوى سبب لهذه القضية وهي الشهوة إنها حجاب حفت به النار وكل من اخترقه دخلها هي ابتلاء من الله وامتهان للعباد الله ليعلم الصادقين والصالحين ويبلو أخباركم أيها المسلمون إن قضية الشهوة قضية الشباب وهي شهوة الفرج أو ما يسمى بالشهوة الجنس إنها أيها الإخوة الأعزة إن الذهاب وراء الشهوة يدمر إرادة الإنسان ويحكم الصيانة الإنسانية قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء قال تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال عليه الصلاة والسلام من يعمل لي ما قيل لي يكين وما قيل رجلي أضمنه له الجنة وسئل عن أكف ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج أسأل الله تبارك وتعالى أن يعاذني وإياكم من شر الشهوة والشبهات إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين yabo da godiya su tabbata ga Allah makaɗaici marin jahi tsira da aminci su tabbata ga annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah mabuwayi da ɗaukaka lalle mu sani haƙiƙa wannan rayuwa da muke cikinta rayuwa ce wadda take cike da rutsani rayuwa ce wadda take cike da burace-burace hakika mu sani ya bayan Allah lalle hakika bayan wannan rayuwa fa akwai mutuwa domin dacen dan adam babu shi sai kuma aka samar da shi to haka kuma za a yi wani lokaci wanda zai zo wanda babu shi saboda haka kowa ya sani cewa bayan wannan rayuwa akwai mutuwa bayan mutuwa kuma mu sani cewa akwai tambaya hakika dole za a tsaye da dan adam a tambaye shi domin haka kawai ɗan adam ya wayi gari ya samu kansa bai sanya aka ya zo duniyar ba haka ya zo duniyar lokacin da bai sani ba kuma bai shirya ba haka nan kuma zai koma zuwa ga Allah ba tare da ya sani ba kuma ba tare da shiri ba hakika to bayan wannan mutuwa akwai tambaya wanda za a tambayi ɗan adam hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa daga lokacin da mutum ya tashi daga kabarinsa ba zai motsa ba sai ya ansa tambayoyi guda hudu kamar yadda muka yi ta maimaita su a wasu hutubobi da suka gabata to kowa ya sani cewa hakika bayan mutuwa akwai tambaya bayan tambaya kuma akwai ne akwai hanyoyi guda biyu da kuma gidaje guda biyu wasu masu hikima suke cewa babu gida na uku gida ne guda biyu bayan wannan tambaya ko dai mutum ya tafi gidan aljanna Allah ya sa da mu a ciki gidan rahama gidan jin daɗi gidan da babu kai ta ballanta na wayo Allah ko kuma ya tafi gidan azaba Allah ya kiyaye wato sakamako ne guda biyu wanda duk ya ci jarabawa to sakamakon su shine aljanna wanda kuwa duk ya faɗa jarabawarsa a rayuwarsa ta yau to shine idan ya mutu bai ci jarabawar da aka yi masa ba to sai ya fada a cikin gidan azaba gidan bala'i gidan kaito da wayo Allah Allah kiyaye mu Allah magowaye da daukaka yake cewa a cikin littafin sa hakika wata tawaga za ta tafi cikin aljanna ne wata tawaga ko fitana a cikin wuta wata take mai tsananin zafi Allah kiyaye saboda haka ne Allah bai kushe ba cikin littafin sa ya bayan Allah yake mana wa'azi Allah da kansa yake cewa ku ji tsoron Ubangiji matukar jin tsoronsa kuma hakika kowace rai ta tuna ranar da ta amai da ita zuwa ga Ubangijinta a wannan ranar da take komawa zuwa ga Ubangijinta za a yi mata tambaya idan kiyama ta tsaya kuma za a cika ma kowace rai aikin da ta aikata in ma aiki ne na kwarai wa in ma aiki ne na banza ubangiji magowayi da ɗaukaka yake za a cika ma kowace rai sakamakon abin da ta aikata su bayi ba za a zalunce ku ba ku duba wannan aya mai girman daraja Allah ne da kansa yake gaya wa mutane ku ji tsoron ranar da za a mai da ku zuwa ga ubangijin ku ke lokaci da yi ba gani da ku da masu saurare gaba ɗaya da kowa zai koma zuwa ga ubangijinsa ya tura ranar da za a mai da shi kabari a maida wa ubangijinsa a ce ya ubangiji ga kayan kanan wannan hakika wa'azi ne wanda yake mai girma ya ko taron musulmi ku ji tsoron ubangiji ku matuƙar jin tsoronsa sannan ku yi riko da igiyar nan wadda ba ta tsinkewa ita ce igiyar addinin musulunci ita ce kalmar nan ta shahada ita ce kalmar nan ta tauhidi kalma wadda take rarraga tsakanin wanda yake musulmi da ba musulmi ba kalma wadda take haskakawa tun daga duniya har zuwa komawa kiyama kuma hanya ce mai haske wadda take kaiwa zuwa ga aljanna to ku yi riko da wannan igiyar ya ku taron bayin musulmi ya ku taron bayin ya ku musulmi ubangiji magowaye da dokaka yana cewa a cikin littafinsa ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah matuƙar jin tsoronsa kuma kada wanda ya yarda ya rabu da ransa gace yana musulmi ne ne wuya idan an ce musulmi ba kawai ana nufin sallah da azumi ba ya bayan Allah dukkan rayuwar mutum musulmi ana bukata ya tuna mai Allah ya ce mai annabi ya ce a cikin kai kawansa wannan shi ne abin da ake kira musulunci an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waye musulmi shi manzo Allah yake cewa shi ne wanda musulmi ɗan uwansa suka kubuta daga sharrin bakinsu da kuma sharrin hannunsa hakika ya ku bayan Allah takaitacciyar maganar mu a yau tana magana akan sha'awa da kuma samari wannan ita ce fitilan mu a wannan zamanin da kuma yadda take ita ce fitila wadda take hallakar da wannan al'umma fitila ce guda biyu fitilar sha'awa da kuma fitilar shubuhat fitilar sha'awa wannan sanannen abu ne ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yake cewa zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa' an kawata ma ɗan adam tsananin sha'awa na san kyamace ubangiji mabuwayi da ɗaukaka bayan yi magana a kan sha'awa sai lissafa abin da aka kawata zukatan ɗan adam da shi wato abu na farko da ya ce minan nisa wal bani wal qanatir al muqantara min al zahab wal fidda wal khayl al musawwamati wal an'am wal harf zalika mata'ul hayatid dunya ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yake cewa an kawata ma ɗan adam ɗa namiji an kawata masa san ya mace kamar yadda ita ma macen aka kawata masa san ɗa namiji hakika wannan ita ce fitinan mu a yau ya ko bayan Allah hakika sha'awa ita ce bangare ko ita ce harsashe na dukkan bala'i da baki ɗaya da ke faruwa a bayan ƙasa shine ainihin tudu ko kwari ko ainihin wani kadarko ko lambu wanda dukkan wata barna daga cikinsa take kubbuga ya ku bayan Allah ita sha'awa ita ce abin da ke haifar da dukkan wani zunubi da dukkan wani kuskure da kake gani da safan Allah yana faruwa a bayan ƙasa to asalin sa ainihin daga sha'awa ne shine ainihin vulkan irin dutsen nan da ke ambaliya a cikin wuta a cikin ruwa to ita sha'awa daga nan ne ita ce ke kukkugo da dukkan wani abin da ke kai ɗan adam zuwa ga halaka ko ke kai zuwa ga bala'i idan muka ce sha'awa a nan ta shafi sha'awar mace wani kuma sha'awarsa dukiya ne wani kuma sha'awarsa mota ne wani sha'awarsa gida duka wannan kawace kawace ne wanda zuciya da ɗan adam wanda ke ɗan yake raɗa masa cikin zuciyarsa sai ya kauce daga tafarki madaidaici hakika wannan sha'awa ita ce cutar samari a yau sai bari ma da waɗanda ma ba samari ba idan mun ce saurayi ba muna nufin kawai wanda baya da aure ba a'a muna nufin dukkan mutumin da yake daga shekara sha takwas zuwa shekara hamsin sun ya shiga cikin samari wannan ita ce cutar su a yau ko wannan ita ce cutar mu a wannan zamani kai da waɗanda ma sun cinye zamaninsu gabaki ɗaya sun wuce matsayin su kira su samari amma sun su kira gama zuwa ga sha'awar su a yau hakika ya ku bayan Allah sha'awa ita ce ainihin babban musiba yau wanda ta bullo ma samari da waɗanda ba samari ba ita ce dukkan wani bala'i da ke faruwa a yau na zunace zunace to daga wannan mafuffukan yake wato ta sha'awa babu wata kabira ta zunubi babu wata saga'ira wadda ake aikatawa ta saba ma Allah ya ce idan ka duba za ka iska asalinta daga sha'awa ne hakika wannan ita ce sha'awa wato wannan sha'awa ita ce musiba wadda take damun samarinmu a yau wato sha'awa ta ainihin ainihin ai aikata zina da sha'awa wanda take ta luwatsu ko kuma abin da ake kira al'adatu sirriya irin abin da matasa suke amfani da shi a cikin dare ko a wani gefe su koye suna wasa da al'aurarsu har su biya wa kansu bukata ya ku bayan Allah hakika yana daga cikin sharri ga bala'i na sha'awa shine al'ishiku wato tsaba soyayya wanda za ka gani a yau ga hanyoyin ta nan an buɗe a fili tun daga lokacin da aka fito da intanet da abin da ake kira waya ta salula ta shiga gidanka irin waɗannan hanyoyi ga sunan sun buɗu haka nan ainihin tallace-tallace waɗanda suke na haramtacciyar al'amura da Allah ya haramta mana abin da ya shafi sihiri abin da ya shafi bokanci duka waɗannan cututtuka ga baki ɗaya idan ka kalle su za ka iska asalin su daga sha'awa ne hakika ita sha'awa ya ku bayan Allah wani hijabi ne wanda aka lulluka wutar jahannama da ita hakika wanda biyu ya kokari ya cire wannan mayafin to hakika zai shiga cikin wutar Allah kiyaye bala'i ne wanda Allah ta'ala ya garaji al'ummarsa da shi ta hanyar iblis domin ubangiji ya bambance tsakanin waɗanda suka masu gaskiya a cikin imaninsu da waɗanda suka salihan bayi ubangiji ya yi haka ne don ya jaraba mutane ya ku bayan Allah ku sani cewa wannan kabiya da muke magana da ita akan sha'awa hakika ita ce matsalar da take damun samari a yau matsala ce wanda take babba matsala wanda ta shafi ainihin saduwar ainihin wato ɗanan da ya mace ta haramtacciyar hanya musamman a wannan lokaci namu ko kuma abin da ba yake bayuwa zuwa ga ainihin wato sha'awa ta tsakanin jinsi da jinsi za a wayi gari ɗan adam yana wato namiji yana sha'awar namiji sannan kuma mace tana sha'awar mace wannan duka al'amura ne waɗanda suka masu firgitarwa ya ku bayan Allah. Hakika, ya ku taron musulmi masu daraja, don lokacin da ɗan adam ya ce zai tafi a bayan sha'awarsa, zai saka mata ragama, yi abin da yake so, to hakika irin wannan tana rugu ga ɗan adam gabaki ɗaya, sannan kuma tana rusa masa mutuncin ta gabaki ɗaya. An tambayi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa babban wata fitina a bayana ba wadda ta fi cutar da al'umma ta irin tsananin ainihin sha'awar da ke tsakanin maza da kuma mata a cikin wani hadisin maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa dukkan wane ne zai amince man tsakanin abin da ke tsakanin lafansa guda biyu da kuma abin da ke tsakanin cinyoyinsa guda biyu ni ko in amince maka ko in lamunce maka shiga aljanna sai aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da ke tsakanin harshe shine ainihin baki abin da ke tsakanin shiyoyi guda biyu shine farji a yau idan ka dubi dukkan matsalolin da muke ciki a yau daga wannan mafufugar suke ko dai abin da harshe ke furtawa na ƙarya da zalunci ko kuma abin da azzakari yake aikatawa na barna da fasikanci ya ku bayan Allah an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menene abin da mutane suka fi shiga wuta a kanka sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace al-fam wal farj shine ainihin baki da kuma farji wato abin da yake kai mutane wuta da gaggawa shine baki da kuma farji ya ku bayin Allah hakika shedan yana da tarko iri iri wanda yake bi domin halakar da dan adam yana da kyau a irin wannan lokaci kowa ya dauki waya katanga da zai masa shamaki da ainihin ragamarsa abai daidai waɗanda suke masu mahimmanci kamar haka abu na farko bawan Allah ka tuna lokacin da sha'awa ta dame ka ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya faɗa maka hanyar da za ta bi ka walwala wannan matsala shine hanyar aure maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ga dukkan wanda ainihin sha'awa ta dame shi to abin da ya kamata a gare shi shine yayi aure domin auren annabi yake shi ya fi kare masa idanunsa da kuma farjinsa abu na biyu manzo Allah yake wanda baya da ikon yin aure to sai ya rika yin azumi domin a cikin azumi akwai abin da ke maganin sha'awar farji waɗannan hadisai guda biyu idan muka kalle su suna nuna mana akwai abin tsoro wanda yake mai girman gaske ga wannan al'umma inda an maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ita ce fitina wadda take mafi cutar da wannan al'umma yi wani zai ce a wancan lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga babu mata da yawa a yanzu kuwa idan muka duba matan sun yi yawa kowace ƙasa da muke da ita a duniya idan muka kalla za mu iske cewa adadin mata suna da yawa yau ka dubi abin da ke faruwa a cikin ƙasashenmu sakamakon yaƙe-yaƙe da kashe-kashe na ba gaira ba sabas da kashe-kashe na siyasa da kashe-kashe na tsafe-tsafe wanda ake kabarin mata suna yawo ga kuma abin magana wanda bai jin tsoron Allah a cikin dare a cikin dare ko a cikin yini shi shi kadai zai kulla abin da zai kulla a cikin wayarsa sai a samu hatsuwa daga hatsuwa kuma sai a samu ganawa daga ganawar kuma sai ya aikata abin da Allah bai yarda da shi ba kuma abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama bai yarda da shi ba ita wannan matsala da muke magana a kan ta sha'awa matsala ce wadda take babba wani sha'awar ta shine mata wani kuma sha'awar ta shine ya biya bukatar ta zuwa ga ɗalibiji wata kuma bukatar ta ita ce ta biya bukatar ta zuwa ga ya mace wani kuma matsalar ta shine sha'awar ta shine dukiya ta kowace hanya zai iya samu zai iya yin ƙarya zai iya rubuta ƙarya idan ya san zai samu kuɗi zai iya rubuta ƙarya idan ya san idan ya yi ta to hanyar buɗe arzikinsa ta zo to zai iya yi wani kuma matsalarsa shine ainihin gida wata matsalarsa wato shine ainihin duk waɗannan ababen da muka lissafa yana da cuta sha'awar mata yana da cuta ta sha'awar gida yana da cuta ta sha'awar mota yana da cuta ta sha'awar kudi duka waɗannan matsaloli ne waɗanda suke maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi maganin su ya ku bayin Allah mu kiyaye dokokin Allah sai Allah kiyaye mu hanya ta farko da mutum zai ma ragali ga ainihin sha'awarsa hanya ta farko shine hanyar yin aure shi yasa muka karanta a cikin wancan hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cewa samari su yi aure hanya ta biyu shine ya kai bawan Allah ka tuna lokacin da kake kanta daga kai kai kadai ka tuna ranar da kuma za a ɗauke ka mai da kai zuwa ga Allah ya za a idan ba ka jin kunya kana jin kunyan mutane to dan me ba za ka ji kunyan ubangijinka ba hanya ta uku da mutum zai je kiyaye shine mutum ya kiyaye cewa kallo ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya gaya mana kallo shi ke tayar da sha'awa lokacin da kake fanta ya kai mataki da wayarka a cikin ɗaki to ka ji tsoron Allah ka rika dukkan abin da zai tayar maka da sha'awarka domin hanya akwai wata kofa ibn al-qayyim yake cewa tsakanin ido da kuma zuciya duk wanda ya buɗe wannan kofa mutuna da wahalar rubewa shine ido dukkan mutumin da zai saki idonsa ya kalli nan ya kalli nan ya danna can ya danna can to in ba sa aka ba ba zai iya sa ragama ga sha'awarsa ba saboda haka ka ji tsoron Allah lokacin da kake zaune da laptop ɗinka ko lokacin da kake zaune da wayarka ko lokacin da kake rubuta text ko lokacin da kake ma'amala da wata mace wadda take muharramarka to ya ka ba muharramarka ba ya kamata ka ji tsoron Allah ka tuna cewa akwai ranar da za a ɗauke ka kai ka aje ka zuwa ga Ubangiji a ranar ne za ka gaya maka bayan nan kuma mu lazanci karatun Qur'ani da yawan istighfari waɗannan suna maganin cututtukan da ke cikin zuciya ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya kare mu kuma ya kare al'ummar mu ya ƙara mana wato ƙwarin danƙon karatun Qur'ani da kan karatun Qur'ani domin mu samu waraka cikin abin da ke cikin zukatanmu ya ku bayan Allah ya yawaita salati ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sani cewa hakika salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya umurce mu da mu yawaita salati zuwa gare shi musamman a irin wannan rana ta Juma'a sannan kuma akwai alkhairi babba Allah da kansa yake cewa shi da mala'ikunsa suna salati ga wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ku waɗanda kuka yi imani ku yawaita salati zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ibn qayyim yake cewa da mutum sun da aka haife shi zai zai fadi yana sujjada ko zai tashi yana yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati har ya koma zuwa ga Allah ke kaza sittin ko saba'in ya ce to bai biya alkhairin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi ba ku duba wannan al'umma ta musulmi ku duba irin rayuwar da muke yi sannan ku dubi waɗanda ba musulmi ba idan ba dan abin da ya zo da shi na shiriya ba da yanzu yadda waɗancan suke haka muke ku duba yadda rayuwar turawa ta zama akan layi mutum zai yi fasikanci da mace akan layi mutum ba ruwansa da waye babba waye karami ku duba rayuwar waɗanda ba musulmi ba waɗanda hatta tufafi irin wannan da kuke sawa su ba sa sawa yawo suke tsirara ba ka iya bambancewa tsakanin dabba da ɗan adam amma ku dubi wannan al'umma Allah ya karrama su da zuwan wannan manzo yasa ya daidaita kwakwalan waɗanda suke musulmai suka zanto su ne al'umma a duk duniya yau waɗanda suka fi tsafta akan abin da ya shafi socialization ne akan abin da ya shafi zamantakewa na iyali zamantakewa na kasuwanci harkan ma'amala duka musulmi an yi ittifaki a yau duniya ba al'ummar da suka kai su tsafta duk da cewa a cikin mu ka iya samun balagurbi to amma aikin da suke ba shi ne musulunci ba ko shakka babu wanda ya sha giya ba aikin musulunci yake ba ballanta na wanda ya zina ballanta na wanda ya tsafi ana magana ainihin tantagariyar karantarwa addinin musulunci in ka haɗa ta da sauran karantarwa na waɗansu addinai to za ka iske cewa karantarwa addinin musulunci ita ce mafi tsari wannan alkhairin duka ya zo ne ta hanyar wannan babban manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقوى أنا نيمان أنا نيمان الدعاء ga ɗaya daga cikin malamai waɗanda ke gudanar da harkokin addinin musulunci a wannan masallaci shine malam haruna yana neman addu'a don ba shi da lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya baki lafiya da shi da dukkan sauran ɗan uwa musulmi waɗanda ba su da lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah gafarta musu Allah karbi shahada su mu da muke da sauran numfashi Allah ka ba mu cikawa da imani abin da duk muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu ladarsa wanda ya kasance kuskure ne Allah gafarta mana ibadallah inna Allah ya